بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر 26 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Disamba 2024 wannan shine darasi na 19 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Qa'idatun fil Muhabba wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ubangiji Allah ya gafarta masa wannan littafi ibn taymiya ya ware shi ne don yin ta'asiri game da ka'ida ta kauna abinda ke tsakanin bayi da ubangijin su na soyayya da kauna abinda ke tsakanin bayi isu isu junan su da kuma abinda ya dace da shari'a da wanda ya saba mata kamar littattafan ibn taymiya mafi yawa yana yawaita istitradi da dajiya akan masail mabambanta Allah ya saka mishi da alkhairi shugaban Uh, BOT dinmu wato Malaya Al-Lukuri uh, har yanzu bai da lafiya jama'a mu sashi cikin addu'a ubangiji Allah ya bashi lafiya yana fama da ciwon kafa uh, kusan makonni biyu kenan kun ga bai mai karatu karatu tuka ba to muna roƙo Allah mu dauki sarki ya bashi lafiya ya sauƙaƙa mishi yasa kuma kafara ce gare shi da shi da sauran dukkanin marasa lafiya cikin musulmi insha Allah idan ba manta ba Ibn Taymiyyah yana mana magana akan al-ishq ƙauna wadda take kamar ka ce gagarumar ƙauna wadda take take ɗauke hankalin mai yinta ta zama tana sarrafa shi ba shi yake sarrafa ta ba ya kawo mana misalai na irin waɗannan hali na ƙauna da kuma ta waye gari ta zama kamar wata cuta kamar wata jarabawa ga wanda yake fama da ita wanda har takan kai mutum zuwa ga wato tsallake dokokin Allah ko tsallake al'amarin abin da ya shafi a hankali ko abin da ya shafi mutuntaka za mu tashi inda yake cewa walghayyu ittiba'ul hawa abin da ake nufi da alghayyu shine ittiba'u al'ahwa'i wa shahawat biye ma al'ahwa soye-soyen zuciya wa shahawat da ababen da zuciya take sha'awa shi ake kira da alghayyu karkata وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأنداد وذلك هو الشرك yace asalin abinda ake nufi shine wato so ba don Allah ba wata soyayya koma bayan abinda Allah ya halasta ko yace ayi kaman kaunar gumaka wadhalika huwa shirku wanda wannan shine tsantsan shirka qala ta'ala ubangiji yana cewa inna ma sultanuhu alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun lallai wato karfin shedan da sarrafawarsa da da shugabancin shedan to yana hawa kan waɗanda suka jibinci shi ne wanda suke kaunarsa wanda kuma suke ɗaukansa su sanya shi abokin tarayya ga ubangiji mahalicci fa bayyana anna sahibal ikhlasi ma dama sadiqan fi ikhlasihi kaga yana bayyana mana cewa wanda duk yake da ikhlasi in dai da gaskiya ne fa innahu ya'tasimu min hadha al-ghayy wa huwa shirk wanda duk yake da ikhlasi a cikin ayyukansa yake yi don Allah to ubangiji madaukakin sarki zai bashi kariya zai bashi tsaro ba zai auka cikin irin wannan lalacewar ta yin shirka da Allah ba wa innal ghayya huwa yad'ufu al-ikhlas shi wannan irin ketare iyaka yana raunata ikhlasi ne wa yuqawwi hawahu shirk kuma yana yana karfafa wato son zuciya na shirka fa ashabu al-ishqi ma'abota irin wannan bakar kauna ga wani abu kuma bayan Allah allazi yuhibbuhu shaytan wanda shedan yana so ya sanya wa mutane kaunatar wasu abubuwa ko da abubuwan na halas ne a kaunace su daga cikin manufar shedan ya sanya wa mutane irin wannan kaunar dan ya nesanta su daga kaunar ubangiji dan ya nesanta su daga daidaita akan tafarki madaidaici fihim man tawalla shaytanu shaytana wal ishraka bihi bi qadari zalika a cikin su akwai wanda yake jibintan shedan a cikin masu ishq akwai wanda yake jibintan shedan kuma ya sanya shedan abokin tarayya ga ubangiji da gurgudan wato zarmewarsa cikin kaunar wani abu na halas da gurgudan yadda shedan zai ja hankalinsa sai zama yana yana sanya shedan a matsayin abokin tarayya ga Allah lima fatahum min ikhlasil mahabbati lillah da gurgudan abin da ya kubuce masa na tsantsanta kauna ga Allah da gurgudan yadda zai biye ma shedan wal ishraku bainahu wa bain ghairihi fil mahabba da gurgudan yadda bawa ya sanya wani abokin tarayya a cikin kaunar da yake wa Allah da gurgudan yadda shedan zai rinjaye shi hatta yakunu fihi hatta yakuna fihi nasibun min ittikhadil andadi ba zai ankara ba har sai ya zarme ya zama akwai wani rabo akwai wani nasibi na yin riko da wasu kishoyi ga Allah wa hatta yasiru abidan lidhalikal ma'shuki mutum ba zai ankara ba har sai ya zama kamar yana bauta ma wannan abin begen nasa fa yafnuna fihi sai zama ya bushe a cikin sa ya biye masa gaba daya wa yusarrihuna bi anna abidul lahu har ma ya dinga furtawa cewa shi kamar bawa yake ga wannan abun kauran nasa kuma bayan Allah fa yujadu fi hadha al-hubbi wal hawa wa iqtirafi ma yubghiduhu Allah sai a samu a cikin wannan irin soyayya da son zuciya da aikata abin da Allah madauki sarki yake kyamarsa wa ma harramahu min al-fawahish da aikata abin da Allah ya haramta na alfasha ma zahara min hawa ma batan abin da ya bayyana da wanda ya buya wal ithm a samu saban Allah wal baghi da ta'addanci bi ghairil haqqi ba da gaskiya ba wa an yushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana daga nan kuma akai kan shirka wa an yaqulu ala allahi ma la ya'lamuna har kuma akai ana fadan abu wanda ba a sani ba game da Allah ana yi wa Allah ƙarya fa yujadu fihi min ash-shirki al-akbar wal asghar so da ka a samu babbar shirka da karama a ciki wa man qatalan wa min qatlin nufusi bi ghairil haqqi har ma ai kisan kai wa min zina har ayi zina wa min al-kadhibi har ayi ƙarya wa min akli al-mali al-batili har a ci dukiya da barna ila gari zalika da wasu waɗannan mayan dimu mayan tadi mayan dimu hadhihi al-asnaf allati yakrahuha Allah ta'ala wanda zai zama wato abubuwa mabambanta waɗanda Allah baya son su li anna aslahu an yakuna hubbuhu ka hubbillahi domin asali abinda aka so da bawa ya zama ƙaunar da yake yi ma ko menene tana bin bayan ƙaunar da yake yi ma Allah wa huwa min tarki ikhlasil mahabbati wato shine barin tsantsanta ƙauna in ba ga Allah ba wa min al-ishraki bainahu wa bain ghairihi da barin yin shirka tsakanin ubangiji da waninsa aw min ja'alil mahabbati li ghairillahi ko kuma sanya ƙaunar ga wani Allah fa idza amila mujiba zalika idan ya aikata abinda ake abinda ke karkashin haka kana zalika huwa tiba'ul hawa bi ghairi huda min Allah wannan ya zama shine abinda ake nufi da bin wato son zuciya ba da shari'a wato daga Allah ba wannan kaman yayi recapping ne yayi summary din abinda ya ambata ne a baya matakan da bawa yake bi ya samu kanshi a cikin wannan wato karkacewa shine tun farko idan ya zama yana ƙaunar wani abu wanda ko da asalin ƙaunar ta halasci kamar ƙaunar iyalinsa ko ƙaunar sana'arsa ko ƙaunar garinsu ko ƙaunar wani cikin mutane amma sai ya wuce wato abin da yake madidici ko miƙaƙƙe a matakin ƙaunar to a sanadiyya haka zai samu kanshi a irin waɗannan wato matakai na zarmewa matakin farko shine ne dama shedan zai amfani da wannan a matsayin wata dama da zai karkatar da mutum da zaran shedan ya lura cewa wane yana yin wata kauna da ta wuce kima to ya samu wato starting point wanda zai halaka mutum daga wannan kauna to haka zai ta jan mutum yana zarmar da shi yana nuna mashi fifikon wannan abun kaunar har ya daidaita shi da Allah har ya zo yana jin kamar zai bauta masa har ma ya dinga furta yana bauta masa to da zaran ya kai ga haka kuma shikenan zai iya yin komai don faranta wa wannan abin ƙaunar tasare malin ya ce wa fil akari ya zo a cikin wani asari cewa mata ta adimis sama'i ilahun yu'badu a azama inda Allahi min hawan muttaba a cikin duniyan nan babu wani abin shirka da ake bautata ma wanda shirkarsa ta kai muni a wurin Allah kamar son zuciya kamar biyewa son zuciya babu abin da mutum zai bautata ma wanda nan da nan zai halaka kamar biye son zuciya qala ta'ala shi sa Allah yake cewa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila kai baka ga wanda yayi ruko da son zuciyarsa ya zama shine ubangijinsa ba kai ne zaka zama wakilinsa am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana tsammanin irin waɗannan mutanen suna ma ji ko suna da hankali kuwa inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila su ba komai bane illa face kaman dabbobi wanda da ya riki san zuciyarsa ya zama san zuciyar shi yake biye mawa kawai to zaka ga dabi'arsa da hankalinsa da tunaninsa ya lalace ya zama kaman dabba bayi da focus bayi da hankali ba shi da tunani san zuciya kawai yake bi abinci kawai da jima'i da tunani irin na dabba shine kawai tare da shi Allah ya ce sun mafi dabbobi bata wali hadha la yutala bi hadha al-ishq illa man fihi naw'u shirkin fi din sadaka zaka ga babu wanda Allah yake jarabta da irin wannan wato babu wanda ake jarabta da irin wannan ishku irin wannan matsanancin soyayya sai wanda a cikin yanayin wato ɗabi'arsa akwai wani abu dama na shirka a cikin addini wa za'afi ikhlasin lillahi da kuma raunin tsantsanta bauta don Allah yanzu kalle irin wanda suke yi wanda suka ake ce ma ƴan hakika din nan masu allanta da inyas duk wannan abin shi ya kai su ga haka suna san shi suna ganin wani wali ne har suka suna fifita shi ba su ankara ba har suka suna cewa Allah ne shi kuma suna fitowa su faɗa ba sa jin nauyi ba sa jin kunya munanan maganganu na rashin hankali da raina Allah shi ne irin dama can in ka bincika za ka ga asalin soyayya da suke mishi dama ba wai suna son shi don addini ba ne suna son shi don wata manufa ce ta su dama akwai wani rauni na ikhlasi akan asalin soyayya wa sababu hadha ma zakarahu ba'dhum abinda wanin su ya ambata fa qala yace innahu laysa shay'un min al-mahbubati yastawibu muhabbatal qalbi illa mahabbatan lahi au mahabbatu basharin misli ya ce babu wani abu na cikin ƙauna da zai cika zuciyarka in banda ƙaunar Allah ko kuma ƙaunar wani mutum wato ƙauna ɗaya take cika zuciya ko dai ka ƙaunaci Allah ta cika zuciyarka sai zama dukkanin sauran talikai a ƙaunar da kake musu reshe ce ga wannan ƙaunar ta Allah ko kuma ka ƙaunaci wani mutum koma bayan ubangiji sai ƙaunar ta cika zuciyarka to wannan kuma shikenan Allah bai ba Allah baya son wannan zuciyar a ƙaunace shi tare da wani sa amma muhabbatullah fa hiya allati khuliqa lahal ibad ƙaunar Allah dama Allah ya halicci bayi dan su ƙaunace shi su bauta mishi wa hiya sa'adatuhum su ƙaunaci ubangijin su su bautata masa su tsantsanta mishi bauta to wannan shine tsira ga bayi malai ce wa katakallamna alaiha fi ghairi هذا الموضع mun yi magana akan wannan auroji wa ammal basharu almutamathil min dhakarin aw untha fa inna fihi min almushakala wal munasaba ma yajibu an yakuna li kulli shay'in min alhubbi nasibun min almahbubi yastaw'ibuhu hubbuhu yace amma dan adam dan uwanka shin namiji ne ko mace lalle a tsakankanin kai da shi akwai mushakala akwai kamantakekeniya da juna kasancewa ku dukan ku ɗan adam ne wal munasaba ko kuma yanda kuka kuka jibinci juna wata ɗabi'ar ku ko yanayin ku ko tunanin ku ko intima'in ku ya daya wanda wannan yujibu ma yakunu li kulli shay'in min al-hubbi wanda yake lazimta duk wani abu da za iya samu na soyayya nasibun min al-mahbubi ka samu wani rabo daga abin son ka duk abin da kake so duk wani namiji da zai so wani wata mace ko wata mace za ta so wani namiji dole akwai wani sanadi da wani karuwa da wata manufa da take son suke son juna dole akwai ba haka kawai ba ina fata mun gane yace wali hadha saboda haka la yu'rafu li shay'in min al-mahbubati allati tuhabbu li ghayri Allah min al-isti'abi ma yu'rafu li zalika saboda haka ne wali hadha la yu'rafu li shay'in min al-mahbubat dan haka ne ba a san wani abu game da wasu ababan kauna allati tuhabbu li ghairi Allah wanda ake san su ba dan Allah ba min al-isti'abi na gamewa ma yu'rafu li zalika abinda aka sani ga haka hatta yuzila al-aqal wani ma hayya gusar da hankali wato ba a san ababen soyayya da ƙauna da ake san su koma bayan Allah ba face sai kasancewar suna sha makance zuciya abinda aka sani game da su kenan daga cikin abinda aka sani shine wani hayya gusar ma abin ƙaunar da hankali wa yufqidul idraka ko ya hana shi tantance abubuwa wa yujibul inqita inqita'il iradati li ghairi zalika al ko kuma ya tirsasa mashi zuwa gabe iya taking decision wanda zai zama ya saba ma ra'ayin abin kaunarsa duk abin da zai yi sai abin da wannan abin kaunar ya ce wa yujibu maradal mauti har ma ya sanya mashi cutar mutuwar zuciya wa inna ma ya'ridu hadha kulluhu li da'afi ma fil qalbi min hubbillahi wa ikhlasid din lahu duk wannan na iya bujiro a cikin zuciyar bawa ne sakamakon raunin ƙaunar Allah da raunin ikhlasi ga Ubangiji bawa kaga ya makance akan wata ƙauna ya makance akan baya da idraki ƙaunar wata mace ko ƙaunar wani ɗan siyasa ko ƙaunar wasu ababen ƙyale-ƙyalen duniya wani ma ƙaunar wani ɗan drama ko ƙaunar wani ɗan ƙwallo ko wani club ɗin ƙwallo ko mun lura za ka ga mutum ya makance a haka ya fita daga hayyacinsa zai iya yin komai a kai wani hayye kisan kai wani ya ƙarya wani ya caca wani ya yi tsafi saboda ire-iren waɗannan me ke kawo haka saboda babu ƙaunar Allah a cikin zuciyarsa kuma babu ikhlasi ga Allah ibadatan wasti'anatan ta fuskar bautar Allah da neman taimakon Allah bai tsantsanta ma Allah ba fa yakunu fihi min ash-shirki ma yusallitu shaytanu alayhi kage ya da wani nasibi na shirka wanda zai ba shaytan dama ya zama shine jagoransa hatta yarwihi bi hadha alghay har shaytan ya je ya halakar da shi da wannan karkata allazi fihi min tawalli shaytani wal ishraki bi wanda a ciki akwai jibinta shaytan da sanya sha madai abokin tarayya ma yatasallatu bi shaytan daga nan ne shaytan zai samu karfi akan mutum dama can ya ya ya ba ya ba shaytan dama ya shiga cikin tafarki na bata sai shaɗin amfani da wannan dama ya dinga zarma shi ya zarma shi har ya lalata mai tunani gaba kida ya dinga control ɗinsa wali haza kad yuti'u hadha almuhibba li ghayri llahi mahbubahu akthara mimma yuti'u Allah saboda haka zaka ga wannan mutum da yake kaunar wani abu koma bayan Allah zai dinga da'a ga wannan abin da yake kauna fiye da da'ar da yake yi wa Allah ga abin da Allah ya ce ba zai yi ba amma abin da wannan ɗan siyasa jagora ya faɗa ko abin da wannan mace da yake ƙauna ta faɗa ko abin da wannan tsarin wato demokaradiyyan ko tsarin ko wani ɗan fim ko wani ɗan wasan kwaikwayo ko wani ɗan dambe ko wani ɗan ƙwallo sai dinga biye ma tunaninsu da ra'ayinsu koda ya saba wa ubangiji bai damu ba hatta ya tulubal qatla fi sabili har sai ga bai yin kisa a sanadin haka a nan kasar sono ana yin kisa a sanadin kwallo a sanadin jayayya an gama wasan kwallo irin na turawa dinnan musu ya musu wani kawai sai ya fushi ya kisa an yi ba ɗaya ba ba biyu ba duk mun san labarin kama yakhtaru almu'min alqatla fi sabilillah kama yadda mumini yake zaben yin kisa don Allah وإذا كان محبوبه مطيئه من وجه عبد الله idan ya zama wato wa abdallahu idan ya zama abin kaunan nasa yana masa da'a ta wata fuska ya zama bawa gare shi fa huwa aula bi an yakuna huwa muti'uhu wa abdallahu min wajhin akhar in ya zama shi abin da ake kaunar shi ma yana mai da'a to shi ma zai zama yana mai da'a da biyayya ya zama kamar bawa anan aka samu wani yaro da ya taho daga garinsu ya zo kano wai gun wata fm ya zo kawai ta mai da shi kawai yaron gidanta shi ya zama yadda ka ji ana fara ɗin nan ana haka ya ce wa kanshi shi ya zama bawanta dan Allah ta karɓe shi kawai ya dinga mata wanke-wanke da da abin nan da ƙyar aka haɗa da 'yan hizba da waye aka kama yaron nan aka je dinga surutai daga ji ka san irin wannan ne mahaukaci ne aka ɗauke shi aka mai da shi garinsu aka danka gun iyayen shi kwana biyu sai ga shi ya sake dawowa a titi yake kwana ya haukace kawai to duk irin wannan yana nan da yawa a cikin mutane me ke kawo haka kuma shine zuciya ta zama fariga daga addinin Allah daga ƙaunar Allah daga sanin cewa kai bawan Allah ne ka kuma kana bautawa son zuciyarka to abinda son zuciyarka din nan ya rinjaya akai sai ga mutum ya biye wannan son zuciya har ya lalata kansa mutane suna mai kallon wawa mahaukaci mara tunani shi kuma yana kallon kamar yana kan tafarki ne madaidaici Allah ka tsare mu shi sa kada mutum ya bari wato zuciyar shi ta wofanta daga ambatan Allah ta wofanta daga ikhlasin bauta ga Allah ta wofanta daga karanta alqur'ani da saurarensa ta wofanta daga ainihin wato tadabburi da ibada Allah da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da kika waka shine idan zuciya ta zama empty domin ita zuciya mustauda ne wato wata taska ce ta tattara tunani da aqida da falsafa da manufa don baka saka mata tunani da manufa mai kyau ba ba za ta zauna empty ba za ta je ta rakato maka wani mugun tunani sai ka shiga cikin wannan imuwa da wannan bala'i wai za kana nabi sallallahu alaihi wasallam qala to ibn tamiya da shi baya kunshi sai da zakara kaga wannan diyan ya kuma fadan wata nazariya ce zai fara irin abin da ya saba ya fara kwararo maka hujjoji da baka taba mafarkin su ba a duniya ya ce in ka ji cewa ka duba ka ga wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharibul khamri ka abidi wasanin hadisi ne dake cikin sunan ibn majah hadisi ne sahihi a shekul albani ya inganta shi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mashayin giya kamar mai bautar gunki wato kwatancan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine yadda mai bautar gunki yake cikin bata da aikin da na sani to haka mashayin giya yake ciki yadda mai bautar gunki yake kasancewa ya rabu da hankalinsa da tunaninsa shi yasa ya kai ga bautar gunki to haka mashayin giya yake wa marra ala ali radiyallahu anhu bi qaumin yal'abuna bi-shatranj sayyidina ali radiyallahu anhu wata rana ya wuce ga wasu mutane suna suna suna wasan ludo shine shatranj wasa irin na ludo haka ko makamantansu fa qala yace ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifuna yace wannan wani irin gumaka kuma kuka zauna kuna wasa da su wa azunnuhu kallabar riqa bintu yace ina tsammanin ma a labarin abin ya yazo ya watsar da teburin ya dauki teburin yayi wurgin shi to kaga sai kira su da cewa suna sun zauna a gaban gumaka suna bauta musu tare da cewa su suna ganin ai wasa suke ba bauta suke ba amma na ce wasu akan abun da yi yadda suke yin sa daidai dauke musu hankali yayi kama da bauta din wannan asarin yana cikin ibnu kathirin ya kawo shi a cikin tafsirin sa to yanzu kaga wannan abubuwan guda biyu gashi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya kwatanta aikin mashayin giya da bautar gunki wato wajen gushewa hankali da rashin san darajar kai to haka wanda yake wannan irin wasa idan ka gane wato waɗannan abubuwa na sabo da suke tafiya tare da sha'awa a zuciya to dukansu abubuwa ne masu ɗauke hankalin mutum su fitar da shi daga hayyacinsa wa zalika annallaha jama'a bainal khamri wal maisir shi sa Allah madaukakin sarki ya da tsakanin giya da caca giya kaja shida da annabi mata wannan kuma shine nau'i na caca din wa bainal ansabi wal azlam Allah ya hada su tsakaninsu da al ansab wato gumaka da ake kakafawa wajajen bauta wal azlam al azlam jam'i ne na azzalmu ko azzulmu ana yin fata ana yin damma wanda shine abin da ake ce makarakara ko to irin duba da ake ta karakara din na a saka kirare a cikin wani abu kaman zunguru haka ko ko kwari da baka baka din cikin inda ake zuba waɗannan kibau din da ake ce mishi ne burgamin da ake zuba kibodin yar jaka kibodin nan in an zuba a ciki an karkada an karkada kuma sai a watsar da su ko a sa hannu a ciro idan an ciro kuma za a karanta sako ko a ce to wannan ma'anar shi kaza za a bada sa'a ko za a yi duba ko za a yi sihiri ko makamancin haka to kaga waɗannan abubuwan guda biyu tsafi ne bokanci ne kafirci ne su kuma waɗancan na farko alfasha ce haramun ne ba su kai tsafi ba amma sai aka gwama su wuri guda aka musu hukunci guda ɗaya aka ce musu mene da Allah ya ce ya wallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanibu dukan mu mun san abin da ake cewa dilalatul iqtiran wato abinda gwama abubuwa yake nufi kamar da Allah ya ce fastanibu risa min al awthani wajtanibu qawla zuri in an hada abu guda biyu ya nuna sa da tarayya a wajen wasu siffofi ko da ba duka ba sa da tarayya a wajen ingancinsu ko muninsu Allah ya ce lallai giya da caca da gumaka da karakara wannan duka datti ne na aikin shedan ubangiji ya ce fustanibu ku guje su la'allakum tuflihuna idan kun guje su za ku tsira inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir to ku kula da kyau kaga da aka zo wannan ta'alilin sai aka takaita akan guda biyu Allah ya ce lalle shedan yana so ne ya afka da gaba da kiyayya tsakankaninku ta hanyar giya da caca kaga ba a ambaci sauran ba domin su daman can akwai akan su waɗannan ne ake ganin kamar matsalar su bata kai haka ba kisa ba a ambaci waɗancan ba da waɗancan kowa ya sani wa yasuddakum an zikrillahi kuma so yake amfani da giya da caca ya katange ku daga ambatan Allah wa anis salati ya katange ku daga sallah fa hal antum muntahun shin ba za ku tuba ku bari ba sabbai suka ce intahaina intahaina ma anna al-khamra idza sakira bihal sharib ibn tamiya yace tare da cewa ita giya idan mutum ya sha giya ya shiga maye kana sakaruhu yawman aw qariban min yawmin dududu wuni guda kawai zai ko kuma ma ƙasa da wuni guda sannan zai dawo cikin hayyacinsa aw ba'da yawmin wa amma sakaru shahwa wal mahabbatil fasida amma maye na soyayya da ishki wanda yake na barna wa nahwi da makamantansa fa sakaruhu qawiyun idan mun shiga cikin magagin soyayya ko magagin bege ya fi dan giya magagi domin dan giya zai magaginsa in ta sake shi ya watsake shi kuma wancan shi kenan haka zai tafi ƙawiyun da'imun sarmadan wani har ma bayan shekara ashirin ko talatin sai ka ga abin bai sake shi za ku mutum za ga ya ƙaunaci wata budurwa bai samu ya aure ta ba sai ka ji bayan shekara ashirin yana begen ta yanzu ko tana begen shi ko ya ji labarin mijinta ya mutu ka je na ta murna alhamdulillah lokaci ya yi ya je ‘ya'yanta bakwai ya sake rakatuta haka duka da yayin yana so maza mala lade shirye mu shi yana ganin ayin ya gama cin ribar rayuwa saboda mashigufi ne haka ya riga ya zuce shi riga ta kawo kala ta'ala fi qaumi lutin ina hujjar cewa mummunar kauna ba ta sakin bawa mayanta bai sakin mutum ce saboda Allah ne ya ce game da mutanen annabi lutu masu bin maza ɗin nan Allah ya ce la'amurka innahum lafi sakaratihim su ma wannan irin mummunan abin da suke yi me kisa suke bin maza saboda suna da wani maye akan san bin ɗan ɗa namiji ya ce ya amahuna ya amahun ai ya taraddado suna kaiwa su kawo suna cikin daga asalin shi daga ya amuna ne shine wato mutum ya zama cikin fagamniya ya kai ya kawo yana cikin tashin hankali kawo mutumin da ya shiga cikin wani rudu bai san me yake ba ya shiga fita daga haicin shi to haka suke ba haka suka bugun annabi rudin ba suka ce mun ji labarin an ce kayi baki shi da yake ta musu a jiba cewa kawai a ba su dama san so su fira da bakin shi ko za su samu abokan harka shine Allah yake fara cewa kaga to Allah ya kira abin da suke yi sakra kuma yace ya tarar ya amahuna wato nasu ba mai gushewa bane ba kamar na giya ne wanda za a sha a yi ya tambilin da za a yi an jima kaɗan kuma a farki ba a faɗa ku ba fa kaifa idan kharaja an haddis sakar ila haddil junun to ya kake gani idan irin wannan mahaukaciyar ƙauna ta fita ta fi ƙarfin mamaye ta kai matsayin hauka bal kana aljununul mutbiqu lal humq sai kaga wato ta zama hauka ce ta dindindin ba wai wauta ba kawai al humq shine wauta idan mutum haukarsa ta wauta ce wato kawai wata wani dan rangwame ne a cikin hankalinsa za ga lokaci bayan lokaci ne yake yin wato sakarci as an fiye lokuta yana yin abu na hankali sai in abin ya ɗin dawo ko inda yake cewa sanyi ya ɗin tashi mushi ko sai kaga ya ɗan yi wani shirme to ba irin wannan bane suna sa na dindindin ne kama an shada Muhammad ibn Ja'far fi kitabi Itilalul Qulub akwai Muhammad ibn Ja'far As-Sami wani malamin adab ne ya rushe ka ta 327 bayan hijira cikin karni na hudu ya da tafi mai suna Itilalul Qulub fi akhbari shauki littafin an ce ba a buga shi ba yanzu to daga can ibn timiya ya dauko wannan waka cewa ya faɗi wata magana yace as-saidalani ya karanta masa wannan waka cewa qalat junintu ala ra'si fa qultu laha al-ishqu a'zamu mimma bil majaniki al-ishqu laysa yafiqu ad-dahru sahibuhu wa innama yasra'u al-majnunu fil jini ya ce ƙalat ta ce mini junin tuwai ni mahaukaci ne a kanta ala ra'as kaina ya riga ya birkice fa qultu laha sai nace mata al ishku ai ita irin wannan kauna a azamu mimma bil majanin ya fi karfin irin abin da kike ganin mahaukata haukar da ke cikin soyayya ai karki mamaki ta fi hauka ta tsince tsince hauka ta datti da mutsumutsu din nan to haukar so ta fi ta haukacewa zaka yana na matakatta wani mamaki dan ta ganshi bai da hankali al-ishku ce kin ga bege laysa yafiqu dahara sahibuhu ma abucin soyayya irin wannan da nake miki laysa yafiqu sahibuhu ad-dahr tsawon rayuwa mutumin da ke cikin irin wannan matsananciyar kauna baya warkewa cuta ce ta sai dai a mutu a haka wa inna ma yasra'ul majnunu majnuna fil fil hin inna ma yusra'u ne wannan wa inna ma yusra'u al-majnunu fil hin yace amma kin san shi ko mahaukaci wani lokaci ne kawai zaki ganshi aljani ya buge shi amma shi mahaukacin kauna kowane lokaci a cikin abuge yake kawai shi kowane lokaci so da ka yafi mahaukacin dake da iska haukacewa so da shi mahaukacin dake da iska lokaci bayan lokaci yake samun matsala mahaukacin da ke da ciwon so shi kuma diman da'iman kamar juyawan agogo Allah ya tsare wa qala al-akharu ibn jawzi ya kawo wannan wannan kasida ko wannan waƙe a cikin littafin shi zammul hawa ya danganta su zuwa ga wani mashahurin mahaukacin soyayyan nan da ake cewa majnun laila wa qala al-akhar wani kuma yake cewa sukurani sukuru hawan wa sukuru mudamati wa mata ifaqatu man bihi sukurani yace yace shi wai yana tare da maye guda biyu sukuru hawan akwai maye na kauna wa sukuru mudamati da kuma maye na giya shine mudama wa mata ifaqatu man bihi sukurani cito wanda yake da wannan matsalolin guda biyu shi zai shi zai fada ku kuma shi zai dawo cikin yace shi ɗayan ma ya yi yawa balantana kuma biyu sun haɗu wannan shi ne shige da hauka kenan ko fasahibuhu a haƙo bi an yushbiha bi abidil wathani to kaga wanda yake cikin irin wannan ya cancanta a kira shi a kwatanta shi da mai bautar gunki wal na ala tamathil mai bautar gunki a kwatanta shi da shi kamar da annabi ya kwatanta wal na ala tamathil da kuma masu yin zaman dirshan a gaban gumaka kamar yadda sayyidina ali ya kwatanta ya amalunaha ala surati adamiyya suna ainihin wato mu'amala da su suna suna kamar yadda suke kamar yadda suke yi mu'amala da dan adam suna magana da su wakar Allah subhanahu wataala ma dai saki kawo ta hujja da zata nuna maka nauyin irin wannan mummunar dabi'a ta makauniyar soyayya ga kuma wannan Allah yace wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi kad shagafaha hubba da labari ya kaiwa matan garin Misra cewa matar sarki tana ta kokari ta ga cewa ta ribaci yaron gidanta Yusufa as-Siddiq alaihi salatu wassalam sai labari ya iske mata kamar da aka sani a kissa sai suna cewa wannan mata tana so ta yaudari yaron gidanta sai suka ce qad shagafaha hubba ash-shagaf shine qad galabaha soyayya ta makantar da ita tarin jayita shine irin abin da bato yake ce ma passion the p p a w s i o n passion shine ashagab wato a a a a ce someone a ce is passionate huwa mashguf shine kamar da nake mana kwatance akwai mutanen da fa yanzu aka yi kwallo aka ci club din su wallahi wani bai iya bacci ba wani bai iya cin abinci wani yana komawa gida shi kenan matar shi ta shiga matsala rana duk magana da aka yi zage-zage kawai zai kama kai ko wanda rannan wani ke gaya mun cewa wai saboda an yi har sadaka suka yi sadaka suka ɗauki wani abu suka yanka suka yi sadaka wadon kulob ɗin sai ci da bai ci ba da kulob ɗin bai ci ba wani matsiyaci a cikin sai ce to shi ranar ba zai sallar isha ba sallar isha yau ba zai yi ba kaga wannan ai irin wannan abu ne da ake faɗa wasu turawa can suna sana'arsu suna ɗiban kuɗaɗensu kana nan ƙaton banza da kai ka zo kana jahilci za ka je ka ɓata ka halaka to irin wannan suna nan da yawa abubuwan da suka sha makance zukatan mutanenmu suka sha makance zukatan bayi ba su ma sani ba ba su san cewa ma suna cikin irin waɗannan cututtukan a cikin zukatansu zuciyar shi ta cika da ƙaunar wani abu da fifita wani abu asali bai nufaci cewa wai shi kafirci zai ba a kawai ɗabi'a ce amma ya sakankance wa shedan ita ta hayya biye ma abin abin hayya wuce kima wani kuɗi wani bin 'yan siyasa wani soyayya 'yan ƙwallo ko soyayya 'yan fim ko soyayya wani wani fa series ne kawai zai sa ran shi a cikin kallon wani series na wasu na wasu shedanu wani kuma soyayyar wani mutum wani mutum marubuci ko wani mashahurin mai falsafa ko wani mawaki ko wani ɗan siyasa ko wani ma har malami ba akwai wanda in yana bin son wani malami to fa duk abin da malamin nan ya kawai daidai ne akwai wanda ya ce in ya zo ya ga malamin sa yana rawa a gidan karuwai shi ma shiga kawai zai fara rawa saboda kawai ya tabbatar daidai ne kawai tunda malamin ya malamin sa na yan shi'a to wannan dole sai mutum ya yi ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma saboda zuciya ce baka iya sanin me za ta yi next shi yasa kaga kaga wato hikimar da ke cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi cewa akwai wata gaba a jikin dan adam in ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace komai ya lalace Allah ka tsare mu daga lalacewar zuciya wa idza kana ash-shaytanu yuridu an yuqi'a bainal mu'minina al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir in ya zama cewa shaytan yana nufin ya aukar da gaba tsakankanin muminai ta hanyar giya da caca wai sudduhum an zikrillahi wa anis sala yana so ya katange su daga ambatan Allah da sallah fal adawatu wal bagba allati yuridu an yuqi'aha bil ishqi gabar da yake so ya sanya tsakankanin bayi ta hanyar makauniyar soyayya wa saddihi an zikrillahi wa anis salati bidhalika ad'afu ad'afu ghairi kuma ya katange su daga sallah da ambatan Allah to ya ninninka na giya da caca din كما قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع وبينا أن جميع المعاصي muka bayyana cewa daukacin saban Allah ya jitamiu fiha hadhanil wasfani wannan sifar guda biyu shine wato abin nan al'adawatu wal bagda suna kokarin aukar da gaba da kiya tsakanin mutane da tsare su daga ambatan Allah da sallah to suna cikin kusan kowane saban Allah wa anna zalika wa anna dhikra zalika fil khamri wal maisir ambatan haka game da giya da caca allazaini huma min awakhiril muharramat wanda giya da caca suna daga cikin karshe-karshen abubuwan da aka haramta an haramta abubuwa da yawa kafin a kawo kansu yace wannan yunabbihu ala ma fi ghairihima min dhalika mimma hurrima qablahuma yana nuna maka cewa sauran abubuwan da aka haramta gabanin su suma akwai wannan illar a cikin su ka qatlin nufusi bi ghairil haqqi kaman kashe rayuka babu wani dalili wal fawahish da sabon Allah dangin zina da makamantansu wa nahwi zalika da makamantan waɗannan wa mimma yubayyinu hadha anna al fawahish allati asluha al mahabbatu li ghayri Allah sawa'un kana al matlub al mushahada aw al mubashara aw al inzal aw ghayri zalika yace dukkanin nau'in alfasha waɗanda suke asalinsu shine ƙaunar wani abu kuma bayan Allah sawa'un daidai wa da kanal matlubu abinda mutum yake nema a wannan barna almushahada shin abu ne na kallo kamar da suke kallon fina-finai da kwallo da makamantansu awul mubashara ko ko runguma yake so yayi ya hada jiki da wannan abin nashi awul inzal ko zaman dirshan a gabansa aw gairi zalika za ga hiya fil mushrikina akthara minha fil fil mukhlisina za ga sun fi yawa a cikin mushrikai fiye da cikin masu ikhlasi masu tsayinta Allah wa yujadu fihim ma la yujadu fil mukhlisina lillah a cikin kafirai akwai wannan barna ninkin baninki fiye da abin da ke cikin wanda ke dangantuwa ga musulunci ina hujja ibn timiya yace qala Allah ta'ala ubangiji yace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abwaykum min al-janna Allah yace ya ku ƴaƴan adamu kar ku bari shedan ya fitine ku irin yanda ya fitar da iyayenku daga aljanna annabi adam da hawwa alaihi wassalam yanzi'u anhuma libasahuma ya ja aka cire musu tufafinsu liyuriyahuma sau'atihima don ya ga don ya fitan musu da al'aurarsu a ganta innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan da shi da tawaggasa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladzina la yu'minun Allah ya ce mun sanya shedanu su zama majibinta ga kafirai wa idza fa'alu fahishatan yace kuma duk sanda suka aikata wata alfasha alfasha anan ita ce dawafi ga dakin Allah tsirara ko kuma ita kanta shirka ga baki dai kamar da Hassan al-Basri ya fada qalu sai su dinga cewa wajadna alaiha aba'ana ai mun samu iyayenmu ne haka suke yi haka suke dawafi tsirara ko haka suke sujuda ga gunki wallahu amarana biha sai Allah ne ma ya ce ai kul ka gaya musu inna Allah la yamur bil fahsha Allah baya umarni da wato yawo tsirara baya umarni da bautar gunki a taqulu alallahi ma la ta'lamun me yasa kuke yi wa Allah ƙarya qul amara rabbi bil qist kace musu abinda Allah ubangiji na yake umarni da shi shine al qist adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid da kuma umarni cewa ku tsayu wajen sujuda ga Allah a duk wani wajen da ake yin bauta masjid anan na nufin kowane wuri kaman khuldiyatukum inda kulli masjid wajen bautawa Allah wad'uhu kuma ku kiraye shi kul mukhlisina lahu din kuna matsantsanta matsantsanta mashi addini kama bada'akum ta'udun kamar yadda ya fare ku za ku koma gare shi fariqan hada Allah ya shirtar da wani bangare wa fariqan haqqa alaihimud dalala wani bangaren kuma bata ta tabbata a kansu fa akhbar subhanahu annahu ja'ala shayatin awliya lil ladzina la yu'minun kaga Allah ya bada labarin cewa ya sanya shedanu su zama majibuntan waɗanda ba su da imani kuma can ma shi ma abinda mu'minai suke samun kansa a ciki shine biye ma wani abu na son zuciya har ya kai su dubunci shedan su ko waɗannan dama bin shedan shine asali gare su kaga nasu yafi yawa kenan wa huwa qawlu ta'ala shine faɗin Allah afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala kaga nan aka ce kar ku bi su aka ce an sanya masu bin su su zama wato majibinta gare su to shine abinda Allah yayi tankiya a cikin kafi yace afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya su suwaye shi din huwa wa qabiluhu wanda aka ce ka abu din Allah ya ce za ku rike su majibinta wa hum lakum adu alhalin makiya ne bi isalil zalimin badala Allah wadaran wannan canji da azalimai suke wa kansu kuma sune Allah yace innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun lallai wato a karfin shedan da hukuncin sa yana kan waɗanda suka biye masa waɗanda suke yin shirka da shi وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله إن زمان cewa shedan yana da ƙarfi akan majibuntansa da waɗanda suke bin sa da wanda suke shirka da shi su hada shi da su hada Allah da shi a wuri guda waɗanda kuma ba su da imani wa qala ta'ala kuma Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanu mun karanta wannan a baya lalle bayina nagari wato bayi waɗanda suke wato majibinta a wajen ubangiji masu bautata mishi wanda Allah ya zaba shedan bai da iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghawina sai wanda suka biye maka batatu fa yakunu haula'i humul ghawin waɗannan da ake magana to sune al-ghawun wanda aka ambata wannan a cikin ayoyin da muka ji dinnan da suratul arafi da suratul kafi da suratul nahl to sune dai al-ghawun humul ladzina qala ash-shaytanu dama sun da shedan yace la ughwiyannahum ajma'in inda yace wallahi sai ya halakar da su illa ibadaka minhumul mukhlas kamar da muka ji a baya wali hadha akhbara subhanahu an auliya'ihi annahum da haka Allah ya ce su majibintan ubangiji idan wa idza fa'alu fahishatan qalu afwan majibintan shedan suka ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ataqulna 'ala allahi ma la ta'lamun fa akhbara anna awliya an awliya'i shaytan Allah ya bamu labarin waliyan shedan wa humul ladzina yatawallawnahu masu jibintarsa wallazina hum bihi mushrikun masu yin shirka annahum cewa su idza fa'alu fahisha in sun aikata barna ihtajju bit taqlidi sai su kafa hujja su ce ai suna koyi ne da iyayensu da kakanninsu li aslafihim wa za'amu ma'a zalika anna Allah amarahum biha sannan su yi ƙarya su ce ai Allah ne ma yace ayi fa yattabi'una dhanna fi qawlihim suna bin zace-zace ne kawai a cikin maganganunsu inna allaha amarahum biha wai Allah ne umarce su wa ma tahwal anfus suna bin abin da zuciyarsu take so fi taqlidi aslafihim wattiba'ihim zuciyarsu ne take raya musu cewa bari su bi iyayensu da kakanninsu bari su bi sawunsu wa hadha alwasfu wannan siffarta masu bauta masu bautar shedan wanda in sun yi laifi za su yi kokarin su kawo mishi hujja cewa ai haka aka ga ana yi za kuma su nuna cewa ai Allah ne ma ya ce a yi alhalin kuma son zuciyarsu ne ya ce wannan akwai fihi basfun kabir akwai zance mai faɗi a kansa da kathirin minal muntasibi na ilal kibla da dama daga cikin mutanen da ke kallon alƙibla suna sallah wanda suke ganin su musulmai ne minas sufiyati cikin sufaye 'yan ɗariku za ka same su da irin wannan ɓatar duk abinda hujjarsu ai haka iyaye suke hujjarsu ai za a san da za a yi sa'an nemo wata rabin hujja da kwatan hujja ma don dai a ce Allah ne ya ce yi yadda za a yi in saka kirkiro wani abu za a yi talalibe bayan an kirkiro abin ana yi idan masu inkari suka ce babu kyau to za a shiga laliban hujja kowace iri ce wal ubbat da yawancin masu sufanci masu zuhudu wal umara'i wal ajnat da shugabanni da shugabannin sojoji shugabanni irin na zamanin su kenan wal mutakallima wal mutafalsifa da yin ilmul kalam da falsafawa wal amma kai da ma gama garin mutane wa gairin da wasu su yastahiluna min al fawahish ma haramahu Allah wa rasuluhu suna halasta alfasha abinda Allah ya haramta da manzansa wa asluhul ishqul ladhi yubghiduhu Allah asalin abin da ke kai su ga wannan shine wannan dai matsalar ta sun jarabta da san abu ɗan ɗari ko sun jarabta da san wata barna suna ta yin ta in an musu magana za su ce iyayensu ne suke yi an ce to ai iyaye ba hujja ba sai Allah ma ya ce ayi sai su kawo wata gurgo hujja haka shugabanni haka malaman bid'a cikin ɗan ilmul kalam haka talakawa ma yanzu kalli harkar nan ta mining da sauransu da suka dinga zuwa ji irin da gima da aka dinga yi da ya ayyuhan nasu su da suka suka nuna malamai ba fakwai suka ce mana haram bane me yasa saboda sun kwadaitu da abin ishku din ya shiga cikin su ko mun gane ishkun ya shiga cikin su ce malaman nan suna ta haramta komai komai a ce ba kyau to duk zaka ga in aka kai aka kawo duka dai matsalar tana komawa ga wato tsananin ƙaunar da mutum yake wani abu kuma bayan Allah shi ke sa ya fifita wannan abin akan bin dokokin Allah Allah ka tsare mu wa kasirun minhum yaj'alu dhalika dinan da daman su ma sai mai da haka ya zama addinin sa wa yara annahu yataqarrabu bidhalika ila Allah yaga cewa ma shi abin da yake neman kusanci zuwa ga Allah yake kamar irin su maulidi din da sauransu imma li za'amihi annahu yuzakki nafsa wa yahdiha ko dai saboda yana tunanin wannan abin da yake yana tsarkake zuciya ma ya shirtar da ita ya kirkiro wani wurdi na banza wani wuridi mara inganci wata wani surkulle ya dinga yi kuma ya ce ai an ai ibada ce ma wa imma li za'amihi annahu yajma'u bidhalika qalbahu ala adami ko kuma ya dauka cewa ai wannan yana tattara masa zuciyarsa wuri guda dan kaunar wani wani halitta thumma yantaqilu ila ibadati llahi wahdahu cewa daga kaunar kuma wannan zai tsallaka zuwa kaunar Allah cewa ai dole sai ka kaunaci shehi shine zai kai ga Allah wa imma li zani anna suwaral jamila mazahirul haqqi wa mashahidu ko kuma wanda zai ce ai waɗannan abubuwan da yake gani masu kyau halittu ko tsuntsaye ko mata wanda suke da kyan halitta waɗannan kyan halittar suna nuna girman ubangiji mahalicinsu kuma shi yana kallon su ko ya makale da ƙaunarsu to suna kai shi ga ƙaunar Allah ne وربما اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها daga nan kuma sai ya fara cewa ai ubangiji ne ma yake shiga cikin halittun ko kuma halittun da ubangiji sun zama abu daya wannan aqida ta hululiya wanda ta zama musiba ta zama fitina a cikin masu kallon alƙibla mugo aqida ce ta falsafa cewa ai alwujud wal alwujud mutaaddidun ko alwujudu wahidun asali falsafa ce ba ta da alaka da musulunci sam falsafa ce ta girka shi zuhudu akwai shi a cikin shari'a amma yana da iyaka yana da nagartaccensa irin na da na sahabbai su abu zarrin su abu darda'i ya gangaro kan tabi'ai har zuwa kan su imam ahmad ibn hanbal sa da littafai ma akan zuhudu ahmad dan hanbal na da shi hannad ibn sari na da shi ibn mubarak yana da shi kitabuz zuhud ana nan ana nan zuhudu ya juye ya zama wani abu ya zama sufanci sufancin nan sai kuma aka dinga ɗauko falsafa daga yunan ana zubawa a ciki shi ne ya lalace ya zama su hallaju da su waye su waye suka kawo ɓarna a ciki su ibnu saba'in da su ibnu ya'ish to wannan ɓarnar da suka kawo ta juya ta zama zuwa waɗannan ɗariƙun sufayen a cikin ɓarna akwai wannan nazariya shine wai alwujud samuwa guda ɗaya ce ko ku muta'addida ce in an ce guda ɗaya ce to shikenan to duka abin da ka gani mahalicci ne ko duka abin da ka gani abin halitta ne wasu ce to ai mahalicci ne duka abin da ka gani kaji haka kowa da ka gani kawai mahalicin ne ya shiga cikin wannan kama ka kafirci ne wannan wasu masu ce komai da ka gani abin halitta ne kaga su sun kora Allah a theism kenan da ka dinda ka juya shi barna ce wanda zai ce alwujudu wahid da ya faɗi haka ko da wace fassara ɗayan fassara uku da suke mishi barna ce kafirci ne zan daka ce babu wani babu yadda za a gyara kashi dole kawai wai a ce dan kashi ya bushe kana so ka mai da shi danye bari ka wanke shi ba zai gyaru ba hakanan wanda suke sai kuma su ce a alwujudu alwujudu muta'addid akwai mahalicci akwai kuma abin halitta amma suna sajewa da juna duk dai kafirci ne saboda wannan nazariyar da wannan terminology kwata-kwata bai cikin aƙidar musulmai duk wani musulmi da zai kama wannan to ya kama hanya halaka ne amma kaga saboda lalacewar zamani da barna da ta yawa a cikin mutane wai har akwai wasu wanda suke advocate suke yada wannan magana kuma wai har suna shirye da wai har muƙabala za a yi da su akai Allah ya tsare mu daga kafirci da barna da bata yace ومنهم من يختص من من يخص ذلك بها akwai wanda kuma yake kebance su ma da haka ومنهم من يقول باطلاق wato ya kebance wasu cikin halittu ya ce su ne kawai Allah yake hululi a cikin su masu kyau wanda akwai kuma wanda yake ganin komai ma da mutane da birarraki da komai wa haula'i idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha yace waɗannan su ne da suka aikata albasha sai su ce ai Allah ne ya ma umarce su da ita kuma wasu a haka suka tarar da wato iyayensu da kakanninsu suna yi ubangiji Allah ka tsare mu daga bata ka tsare mu daga barna ka tsare mu daga kafirci da maguzanci ka sa mu cika da imani ka ji kan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran al'umma musulmi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله